الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 29 ga watan biyu watan safar shekara ta 1441 wanda shi ne ya dace da 28 ga watan goma shekara ta 2019 a lissafin turawa muna darasi na hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka da muke gabatar a nan masallaci na shek jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu za mu tashi suratul anbiya kuma wannan shine darasi na hudu kamar yadda na faɗa aya ta talatin daidai za mu tashi ko za mu fara aya ta ashirin da da tara insha Allah harma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله مدوكاكين سركي ya ce yanzu su kafirai ba su gani ba a walam yarar ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma kafirai mushrikai Allah yana musu bayanin nau'i nau'i na al'adillatul kauniyya dalilai na kaunu ashahida wanda ake gani ma'ana dalilai daga halittun Allah na zahiri da suke nuna cewa Allah mahalicci ne kuma akwai shi suke tabbatar da wahdaniyatullah kada ta kan Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan dalilai duk mai hankali da ya san ya kamata ya san cewa sun isa su zama dalilai da za su gaskata samuwar Allah kuma lallai shi kadai ne ya isa mai mulki za mu zo mai bayani yanzu wannan ayar za mu karanta kamar tana nuna wa kafirai ne ku yi tunani ku gani ba ku yarda da Allah ba to ku yi tunani ku gani التدبر في ملكوت السماوات والأرض وتقيل وأن التدبر إلى تناني زي سر قسكة سامور الله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما yanzu su kafirai ba su gani ba cewa da sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai kanata ratban da sun kasance ratq idan an ce ratq zan ba da fassara guda uku da yake nuni akan ma'anar ratqan asali a luga ta larabci kamar mu zo ma'ana ta istilah a larabci idan an ce ratqan masdar ne na rataqahu ratqa rataqahu ratqa idan saddahu yayin da ka toshe abu sai a ce rataqahu abin da yake a toshe abin da yake a dode baya fitar da wani abu ko wani abu baya ratsa shi ya digar da wani abu shine rat yanzu wannan tebur din in ka zuba masa ruwa ruwan ba zai ratsa shi ya zuba ta ƙasa ba saboda ratsuka ne kun fahimce ni ya zama ratsukan sun da ruwa ba zai tsaga shi ya shiga ba sukan ce rataka fulanun alfataka rataka idan dammahu وصده الرتق كيشير الفتقني ففتقناهما ففتقناهما shi kuma kamar budewa ne kun gane budewa fataka kamar tsaga abu fataka fatkan tsaga abu da bude shi rattaka kuma kamar toshewa a saddu alisa kuna fahimta alfatku shi ne a shakku da alfatku da a shakku kusan duk abu da yanzu malamai suka ce mai ake nufi da kana taratkan yanzu su ba su gani ba cewa da sama ba ta zubar da ruwa da saman nan da kuke gani ba ta digar da kowa daya an yi lokacin da Allah ya yi ta ba ruwa ruwa ba ya zuwa daga sama shine ratuk ay anna as-samaa la yanzilu minha matar ruwa ba ya zuba ko digo bai taba zuba ba abu na biyu an yi lokacin da ƙasa ko tsiro ba ta yi shine ita ma ta zama rat saboda a dode take a toshe take ta yadda wani abu bari iya buɗa ta yi tsoro ba ba tsoro sama ba ta ba da ruwa ballantana ma ƙasa ta sha ita mata fitar don daman asalin da abin da gan shi a tsire to yana da alaka da sama duk abin da ka ga ya tsiro to abincinsa daga sama ya sauko ya shiga ƙasa sannan yake zo shi to an yi lokacin da sama ba ta zubar da ruwa ƙasa kuma ba ta fitar da tsoro ga baki ɗaya fafataka na kuma sai muka buɗe su shine fataka ai fashakak na kuma da sama ba ta buɗe a toshe take ruwa baya tsatsagawa baya zubowa sannan ƙasa ma ba ta karɓar ruwa sai muka buɗe su ففتق الله السماء بأن جعل المطر ينزل منها وفتق الأرض بأن جعل النبات يخرج منها الله يبود السماء تيندي سنيا وتهوى زبوا دغ السماء كما يسنيا قسا إتما ruwa yana iya ratsa ta duk da wani zai ce ai ruwan ba daga ainihin can sama yake zuwa ba ruwan ba daga ginin sama yake zuwa ba eh haka ne amma kuma allah maɗaukin sarki ya ƙaddara shi ruwan da yake zubo mana da mu dai a idanmu daga sama to da wanda yake na girgijen gajamaran ma ba a yin sabalar na ya zubo ko hadiri ba wani hadiri za a yi zubo to kaga mu za mu ce wa anzalna minas sama'i ma'an tsakura wannan fassarar da na muku yanzu ita ce fassara Abdullahi dan Abbas awalam yarau anna awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma to kun ji ma'anar ar-ratqu a wajen Abdullahi ibn dan Abbas an tambaye shi aka ce ya aka yi wannan fassara haka yace a ai da kanati samawatu ratqan la tumtiru ai da a tarihi sama ratqa ce ba ta digar da ruwa wa kanati al-ardu ratqan la tumbitu ita ma ƙasa ratuka ce ba ta tsirarwa kenan an ce an ratku abin da yake toshe baya fitar da wani abu yace falamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala lil ardi ahla yayin da Allah ya halicci ahalin da za su zauna a bayan ƙasa fa fataka hadihi bil matar to shine ya buɗa ta da ruwa wa fataka hadihi bin nabat ita kuma ƙasa ya buɗe ta da me da tsiro Allah ya ce ke ruwa ke sama zubar da ruwa ke ƙasa shaƙi ruwan in kin shaƙa ki fitar da tsirrai dan halittun da suke bayan ƙasa su rayu Allahu akbar kenan nan ana so a nuna ma cikin hikimomin Allah duk abin da kaga ya tsoro a bayan ƙasa to lalle akwai wata halittar da take amfanuwa da shi duk tsoron nan duk wani abu da ka gan shi kore idan kai mutum baka ci to akwai wasu ahali da suke rayuwa a bayan ƙasa da suke amfanuwa da wannan yanzu bari mu ga muku misali mu dai mun san muna amfanuwa da ƙasa a ƙasa ake shuka gero ake shuka dawa ake shuka masara da ƙasa ba ta zama tauratukan ba da ba ta iya tsirarwa ba sai mu ciri gero mai amfani da shi mu ci haka ne ko? yawwa akwai amfanin gonan da Allah yake mana mu mu amfana da mu da dabbobinmu mu ci gero mu amfana tsuntsaye su ci gero su amfana kaji su ci gero su amfana kaza su ci gero su amfana shinkafa ma haka mu je mu yi aikin shinkafa mu tsinci shinkafar mu dole mu tafi mu bar abin da tsuntsaye da yamma za su su ma tsinci rabansu ita ma ƙasa ta daɗa haɗiyar wani ta daɗa fidda wani kuma nan gaba idan mun cire shinkafar raunan ganyen shinkafar shanu su kuma sun samu nama a lokacin da muke zubar da shi ko mu kone shi ya zama taki su kuma shi ne abincinsu idan suka ci suka ƙoshi kashin kuma sai ya sake zamantowa amfani ga ita ƙasar ƙasar ta ci wannan kashin ta ƙara lafiya da ƙarfi idan kai ma ka ci amfanin ka ci giran ka ci dawa duk tsiyarka dole sai ka sake dawowa bayan ƙasa ka zubar da wannan ɗan abin da za ka yi amfani shi shi zai saura a gangan jikinka sauran ka zo ka zubar da shi kuma ya zama taki fitsarin ka taki kashin ka taki a sake tsirar da haka ake ta rotating abubuwa ana ta juyawa wani zai ce yanzu me amfanin me amfanin dirimi bishiyar dirimi me amfaninta in an ce duk wani abu da ka sani in ya tsoro yana da amfani ga raye sai a ce maka dan adam yana yin inuwa da ita abu na biyu idan ta yi 'ya'ya jemage yana zuwa ci 'ya'yan wani zai ce ba jemage akwai su jemagu kai akwai a cikin mutane bayan ko babu sai in yi fassara da yi bayani wallahi yadda za ku gani je ba ku kai ka gani kuma abin mamaki kowace bishiya da kake gani insha Allah sai ga akwai wani abin da yake amfanuwa da ita kai in mutum bai ci ba in dabbar gidanka ba ta ci ba awakinka ba su ci ganyen ba to insha Allah sai Allah ya kawo wasu ƙwari da za su rinka makalewa suna amfanuwa da shi duba darbejiya nim darbejiya ta ko ba komai dai muna yin asuwaki da ita ana wankan jego ba wani nan matarsa na jin mata da ta yi ba ana wankan jego ana binne mamaci da ganyen ana siraci ana yin mai da wannan darbejin ya'yan darbejin nan ana yin mai mai kyau ka duba ikon Allah bishiyar ɗaci ne da ita amma fitar da mai ake mai tsada a cikin darbejin mu rashin rashin sciences ɗinmu da technology ɗinmu da wayewa shi yasa ga darbejiyoyin nan sai dai su shekara wata ma darbejiya ta fi ka shekara ta fi ka shekaru kafin a haifi babban baban kama ina jin tana tana nan tana rayu amma ba taɓa amfanuwa da ita ba sai dai inuwa amma akwai inda aka shi ake rayu ake- ake- aka ci gaba shuka su ake yi su yi wannan 'ya'yan a ɗiba ana business da shi kaga ashe nan ina justifying ne in nuna ma duk wani tsuru da ka gani a bayan ƙasa yana da amfani wallahi dan ba da ilimin da zan ta kawo muku ne da kowace bishiya da sai na kawo muku amfaninta dan a nuna maka babu wani abu na halitta da zaka shi a bayan ƙasa a dai wannan babin da nake gaya maka na tsoro face Allah ya yi shi da wata manufa to da sama ga yadda take ratkan fa fatakna huma wasu suka ce awalam yaran ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan yanzu kafirai ba su gani ba da fa sammai da kasai a haɗe suke kanata ratqan da sama da ƙasa a mutalasikai ne in an ce ratq a haɗe suke su daga baya ne Allah madaukin sarki ya ce kai bari ya mulkinsa ya yanka aka mai da sama-sama aka bar ƙasa a ƙasa amma da ne a haɗe suke in an ce ratkan wato a haɗe suke daga baya Allah fafata kana kuma sai muka tsaga su gida biyu fasalallahu bainahuma Allah ya raba tsakaninsu bil hawa da iska ita kanta saman sai aka tsatsaga ta sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar ta shida ta bakwai kuma duk aka zuba halittu a ciki kamar durowar ne durowar farko ka sa kaya durowa ta biyu ka sa kaya durowa ta uku ka sa kaya durowa ta kaza kafin ta ma yi garawa ba zai iya yin shaf din durowa amma kuma a rufe take ba to walillahi al-masalul a'la Allah shi ya fi cancanta da kyakkyawan misali madaukaki to ita ma ƙasa haka ya tsatsaga ta shi ne fafantaka na kuma imam qatada yake cewa kana taratkan ay kana ta shay'an wahidan fa fasala Allah bainahuma sama da ƙasa da abu ɗin ne sai Allah ya raba tsakaninsu bil hawa haka imam al-qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa ga ɗaliban ilimi to haka ita ma sama ɗin ta ɗaya ta biyu ta uku kamar yadda suka faɗa malaman tafsiri kenan kanati samawatu tabqa wahida a dunkule ne sammai ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai ɗin a haɗe suke Allah ya raba wai duk wannan bayanin fa ana so a nuna ma akwai wani mahalicci da ya kamata mu bauta mai shine Allah tabaraka wa ta'ala haka ita ma ƙasa to malamai sun ingantar da ko sun jayar da tafsirin abdullahi bin abbas da muka faɗa a cikin waɗannan maganganu ga baki ɗaya yani annas samawati wal ardu kana taratan annas sama la yanzilu minha matar wal ardu la tumbitu ba ruwa a sama ƙasa ba ta shan ruwa Allah ya tsatsaga tsakaninsu ruwa ya zubo daga sama ƙasa ta sha ta goshi wannan shine at-tafsirur rajih wanda da yawa daga cikin dalilai suke goyon baya kamar yadda Allah yake cewa a, yake yake bayani a, a gaba yace waje anna min al-ma'i kulli shay'in hayy bayan ce awala mai ran ladina kafaru mana su kafirai ba sa gani dalili na zahiri ru'ya basariya wato ido na gani bai tabbatar musu ba ga yadda iyayensu suka gaya musu a tarihi da sama da ƙasa sama ba ruwa ƙasa ba shan ruwa fa yashhaduna bi absarihim nuzul al-matar min as-sama amma yanzu daga baya da idonsu suna kallon ruwa yana zubowa daga sama kuma suna ganin bi absarihim khurujun nabati min al-ard tsiro yana fitowa daga bayan ƙasa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy malamai suka ce Allah ya biyo da cewa kowane abu muka sashi a bayan duniya zai rayu ne da ruwa min alma'i kullu shay'in hayy ay ja'alna min alma'i alladhi anzalnahu sai muka sanya daga ruwan da muka saukar da shi bi fatqina samaa da bude saman da muka yi wa ambatna bihi anwa'an nabati muka fitar da nau'i nau'i na tsirrai bi fatqina al-ard kullu shay hayy komai muka mai da shi a raye ta dalilin wannan ruwan da muka saukar a sama ƙasa ta sha sai komai ya zama raye wasu malamai suka ce abinda fa ake nufi a nan gurin babu wani abin da baya da buƙatar ruwa a duniya ko wuta ce tana buƙatar ruwa ku je ku duba inda ake yin wutar ake kera wutar dole sai an buƙaci wani abu na ruwa ko me da ka sani in kana tunanin akwai wani abu da yake jikinka ba a buƙaci ruwa ba kafin a yi shi ko wani abu da bature ya yi shi ba a buƙaci ruwa ba kafin a yi shi to ka faɗa babu kenan ruwa ba iya buƙatar ɗan adam ba ne kaɗai shi yasa Allah da hikimarsa waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy nan ya sanya ruwa shi yafi komai yawa a duniya malam ba abin da ya kai ruwa yawa ƙasa ba ta kai ruwa ba ita ƙasar da ake magana ɗin farfajiyar ta tafi da ake gani yawanta bai kai ruwa ba an ce fa a duniya masana suka ce a duniya gaba ɗaya da Allah ya yi ta a bayan ƙasa haka mun yadda ya dole dai ƙarshen ruwa can ƙasa ƙasa da ya ƙasa ne ko to amma inda ɗan adam tsibirin da ɗan adam yake rayuwa to idan ka kasa duniya kashi ɗari bai fi kashi ashirin da wani abu ne ake zaune a kai ba duk kashi saba'in da wani abu duk ruwa ne wasu ma tamanin suke cewa to haka idan ka zo rayuwar ɗan adam likitoci suna cewa kashi kusan saba'in ko tamanin na gangan jikin ɗan adam abin da ya fi bukata shi ne ruwa ce ke gudanar da shi ba wani abin da baya bukatar ruwa a kan kallon kuma ruwan nan kasancewa shi fi yawa wani research yanzu da aka yi kun ga america dinnan da kuke ganin can kasashen nan da ake ta ambaliyar ruwa ai ana cewa a kasar america akwai diyuwa daga cikin bangaren kasar america suna ta ambaliyar ruwa yanzu lissafin da aka yi shine daga nan zuwa shekara 20 25 30 fiye da rabin america da kasar india da kasashen nan na kusa da su duk za su zama teku ruwa zai shanye wurin gaba ki daya saboda ruwan ta kowa yake yana ta kawo bara yana ta kawo farmaki so yanzu shi babban abin da yake tayar da hankalin amerika da ingila da sauran waɗannan ƙasashen da suke kusa da su an yi musu research bincike ya tabbatar cewa nan da shekaru kaɗan ashirin da wani abu talatin talatin da wani abu fiye da watakila rabin ƙasar ta su zai su waye gari gaba da ruwa ya cinye shi kuma ya fi ƙarfin teknolojin su ya kori ruwan nan su ce sai sun yi gari a wurin ba su zama yi tattara su ba shi kusan za ga duk shekara sai an yi mugun ambaliya za ku rika gani duk wanda yake bibiyar labarai zai gani daga ya ci gari suna ta tafiya aslan ma suna rayuwa irin waɗannan garurukan kowa da kwale-kwalensa a gidansa kawai kuma kawai a shirye suke daman za su iya asarar kayayyakin su kawai takaddunsu ne credentials wane ne akwai tsarin da ake kuran ana ajiye su a wurare shi yasa duk suka yi waɗannan abubuwan intanet ɗin kowace takarda yanzu kake da ita a duniya in kana jin tsoron batanta da lalacin ta kullum za ka je ka sata a akwai dropbox da ake yi ka sata a email ka sata a a wane ne da sauransu wanda za ka aji yadda take din nan haka za ka same ta takarda kullum za ka ɗora mata ka fito ne komai da kusan kuɗi ne dai kawai ko ka sake buga su ba za su karɓa ba to shi ma da nan nake ba da shawara saboda yanayi na zamani ya kawo duk wanda yake da takardunsa na makaranta ne na waye na menene digiri ɗinka ne masta digiri ɗinka ne daga sha wahala da wane ne takardun yaya ne na haihuwa ne gaba ɗaya ka je a wayar ka za ka iya scanning ɗinsu duka kawai ka ɗora su a imel ɗin har duniya ta tashi ba su wata ba sai dai technology ya mata kuma duk lokacin da aka zo neman su za a same su ko gobara aka yi a takardun gida ne a takardun filaye ne waye waye ko me aka yi a'a wani ne zai sata a gidan a'a cikin takaddunka ne wani ya zo ya kwace motar ka a'a me- to kana da su a a email printin kurin zaka je ka saki kaga wannan su sun yi dan ci gaban su ne su a karan kansu mu kuma yazo yi mana amfani ina fatan kuna fahimta to ruwa yana da yawa a bayan ƙasa Allah ya ce wajen Allah min al-ma'i kulla shay'in hayy daga cikin ayoyin da suke nuna mana ma'anar wannan ayar Allah ya ce wasu sama'i za ta buruj ko wasu ɗafar wasu sama'i za ta raja wal ardi za ta sada me a sama'i za ta raja ana nufin sama da take zubar da ruwan sama in an ce a raja yani a sama za ta raja a sama allati yanzilu min halmatar sa'a ba da sa'a saman da ruwa yake zuwa mata lokaci bayan lokaci taratan ba da ukura shine a sama za ta raja mana tana zubar da ruwa wani lokaci bayan lokaci kamar yanzu sai mu ce damana bayan damana wal ardu za ta sada me ake nufi da asadu kasa ma'abuciyar tsagewa tsiro ya fito a cikinta ina fata ana fahimta kaga kenan أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما السماء ذات الرجاء والأرض ذات الصدع شين أبن آيون سكين في إن القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن ساشن سا ينا فسر ساشن ونجينا أم na yi muku bayanin cewa wasu za su yi cewa to wannan fasara tana da matsala saboda ai saman ba daga jikinta ruwa yake fada ba fitowa ba shi ma duk malamai sun ba da wato ah, amsa sun ce ai an ce as-sama ne ana nufin abin da yake sama da kai ina fata ana fahimta wannan aya Allah ya kawo ta ne ah, ya ce afala yu'minun yanzu ba za su yi imani ba dan ya jahiltar da mushrikai ya kunyantar da mushrik da kafirai akan kafircin su da shirkar su cewa yanzu ku ba ku gani da idanunku dalilai na fili da yake nuna wahdaniyatullah wa qudratullahi tabaraka wa ta'ala na'am waɗannan kafirai wato suna sane amma sai suke cewa la yasifu an natruka ibadatahu a ayo oke mu'mini suke cewa suna sane amma mu mun yi imani ba za mu yadda ba mu bar bautawa Allah mu je muna bautar dutse da baya halittawa baya kashewa la yadurru wa la yanfa'u kuma baya cutarwa baya amfanarwa abinda ake nufi awalam yashahidul ladina kafaru bi absarihim wa ya'lamu bi uqulihim ba sa gani da idan su ba sa yin aiki da tunaninsu na hankali cewa da sammai da kasai kana taratakan bihaythu la yanzilu minas sama'i madarun wa la yakhruju minal ardi nabatun ففتق الله تعالى السماء بالمطر الله يبوني سما دزبر الروا والأرض بالنبات فسابكم إذا متنا تنروا للي باشا كاسنا كالو كما بقولوا ستنا نونا مسو تو أما تولن كاين كافري دا مشركي دا الإناد يسا ويدول سوسنا بوتا ونبا الله با su karyata Allah to wannan shine ke fusata ubangiji yana buga musu misalai amma ina ba sa hankalta cikin abubuwan da malamai suka faɗa na ma'anar waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy na farko fasarar na gaya muku abinda ake nufi waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy kowane rayayyen abu da ruwa Allah ya yi shi ma'ana khalaqa Allahu kulla shay'in bil ma kamar yadda Imam Qatada ya faɗa an halicci komai duk abin da aka halitta to da ruwa ne inji Imam Qatada shine wajen Allah min ma'i kulla shay'in hayy ra'ayi na biyu suka ce babu wani abin da zai rayu a bayan ƙasa ba ruwa babu wani abu face yana buƙatar ruwa waje an na minar mai kulle shayin hayi ko suka ce ayya ba ruwan sha ake nufi ba waje an na minar ma ana nufin ruwan mani suka ce duk wani abin da yake rayayye da mani aka yi shi ruwan tsatso kenan ake nufi haka suka faɗa kamar da imamu al-qurtubi duk ya kawo a cikin tafsirinsa sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ja'alna fil ardi rawasiya na'am وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون to bari mu ji nan kuma Allah ya dade cewa wata ayar ne ya dade kawowa yanzu an yi bayani akan sama da ƙasa ko to yace waje anna fil ardi rawasiya yanzu ba sa gani mun sanya a bayan ƙasa ja'alna khalaqna ne zaka yi fassara shi mun sanya rawasiya wasu tafka tafkan duwatsu in an ce rawasiya ana nufin jibalan sawabita duwatsu kafaffun duwatsu su ba sa gani mun sanya duwatsu tafka-tafka a bayan ƙasa kalmar rawasi jam'i ne na rasiya rasiyatu akan ce a larabci rasa shai'u laraba sukan ce rasa shai'u ana nufin sabata wa rasaha rasa shai'u abu ya tabbata rasa shai'u rasakha shay'u ar-rasikhuna fil ilmi malamai da suka kafu a cikin ilimi daga ar-rusukh kenan abin da muke nufi wa ja'alna fil ardi rawasiya ja'alna fil ardi jibal wato sabita rasikha fil ard mun kafa duwatsu na gaya muku research na zamani ya tabbatar in kaga dutse a sama idan kaga dutse ya tsiro a sama kaga tsawonsa to suka ce akwai ninkin ninkin ninkin ba sama da goma sha biyu a ƙasa a cikin ƙasa in ka sare shi haka to kana so ka bi har ƙarshen sa ko to sai ka nemi irinsa goma sha biyu ko sama da haka a cikin ƙasa to shine ma'anar rawasiya ina abin da za ka kafa shi ka kafo shi tun daga ƙasa ya riƙe to akan ce rawasi rawasi sawabit abin da ke rasikh kai faqad rasakha fulanun fil kaza kai wane wane ya kafu akan kaza mun gane amma wannan yadda ya kafu yake zuba yayyadi a gurin nan kuma wannan hular ta kada gani ta cewa cewa ne hular zuwa tafsiri dama ina gane wannan yan duniya masu yanzu za su zo tafsiri ya dauko hula su watsa ta haka daga nan nake gani yana fita cire ta zai gayu mutanen Allah ana buga bayani kana ta abin da kaga wannan shi ma ya zama rawasiya ne a wajen gangani mai mai uzuri watakila yana neman aure ne ko kuma yana tunani mu yanzu yadda muka bugu da duniya na ai bacci ma ba zai zo yanzu ba duk wanda ka gaira bacci hankalin sa kwance ne ai wanda ya san me yake fuskanta kau za ka ganshi a bushe Allah ƙara mana nutsuwa وجعلنا في الأرض جبالا ثوابت كنكو أن تميد بهم mun sanya waɗannan duwatsu ne kafaffun duwatsu saboda kada ƙasa ta rinka rawa kalmar tari da tattariba wata ta harrak biyu saboda kada ƙasar ta rinka raurawa muna sai Allah kamar yanzu wannan kyallan ne in ka shimfiɗa shi baka ɗora masa littafan nan da kayan nan ba to sai iska ta rinka kaɗa shi da Allah ya yi ƙasa don kada ta rinka motsi da mutane a rinka samun girgiza tana kadawa sai ya jajjefa mata duwatsu wa alƙafil ardi rawasiya sai Allah ya ce wa alƙa ya jajjefa kenan amfanin wannan duwatsu su zama tuturaku ne sun kafe ƙasa kada ta rinka raurawa waljibala autada waljibala autada wa khalaqnakum azwaja an tami da bihim saboda kada ƙasar ta rinka raurawa a larabci akan ce ma da shai'u ya midu maidan ma da shai'u ya midu maidan kamar idan ta harraka shai'u wa tazza abinda ya yi motsi ya girgiza kenan an tami da bihim don kada ƙasar ta rinka raurawa wani abu sai Allah kaji da waɗannan duwatsun ashe su kan suna da amfani su suka danne ƙasar da ba don haka ban Allah koro wata iskar sai ma a nade da wata gida kuma Allah da hikimarsa ya san adadin duwatsu nawa ya sa a duniya wani wurin kaga an zuba musu duwatsun da yawa watakila akwai iska da yawa da sahara don kada ƙasar ta rinka karkada kuma kar ku manta akan ruwa muke yi haka ne to sai Allah ya rike ƙasan da duwatsu kun ji wata aya waja'alna fiha ka karanta dan akrama to amma ji kana shiga kasuwar ka وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون a wata ayar Allah ya yi bayani wato bayan ya sanya duwatsu rawasiya an tami da bihim wa an hara ko? a nan babu an hara kamar dai an rabara ba ko? a wata ayar ce wa an hara muka sanya tafkunan da ruwa sai mun zo za mu yi bayani insha Allah waje Allah fi hafi jajan shine ba fassara muku ba Allah ya ce kuma sai muka sanya fijaji فجاج جمعي لنا فج الفج على رجع أنا الطريق كما سيمك تطلق هنيوني أتشكل أثر وجعلنا فيها فجاجا ديدي كده وجعلنا فيها طرقا مكسن يامك هنيوني الطريق الواسع شين الفج من كل فج عميق يأتون من كل فج عميق أنا نفهم الفج الطريق الواسع هيا مدديا السبل سبلا كما جمعي لنا السبيل شما لأنا نهو الطريق كما بدل وجعلنا فيها فجاجا سبلا فجاجا سبلا دق أبو ديني wannan subul din badal ne na fijaj ma'ana kamar abu guda ɗaya ne muka sanya hanyoyi manya na tafiya ja'alna fil ardi turuqan wasi'a kenan Allah ya ce mun sanya muku hanyoyi yalwatattu ka duba fadin hanya wata hanyar jirgi ya bi ta na ƙasa ya yi ta zuwa gudu wani jirgin ƙasa da ga ana nuna mun kwana na an yi shi a ƙasar turai ana gwada gudunsa da jirgin sama ka san su Allah ya ba su lokaci iya rayuwar tasu akai za ta kare malam hanya ce suka yi ta hanyar jirgin ƙasa babu wani kogi ba wani rami ba wani dutsen da zai hana su su yi wannan komai sai da suka fasa suka ɗebo su kilomitoci na fitar hankali suka saki wannan jirgin suka saki jirgin sama aka sanya kwamfuta ana gwada gudunsa gaba ke daya malam jirgin ƙasan nan yadda jirgin sama yake zura gudu a sama shi ma a ƙasa haka yake gudu wasu turawa masu sai da rai matsayata suna cikin wannan jirgin wato a idan kama idan ka gaina gudu wallahi an zo nuna wani gari ko wai wasu sun zo suna kallo daga can za ka hango shi kamar tsuntsu yana zuwa kafin ka gama gani ya wuce fiyu ya wannan fiyu ɗin nawa ma aika jere ne an yaya wani wallahi da zai ake kan na ce abu malam jirgin saman nan yana gudu ana aunawa kai ɗaya in ya wuce wannan ya wuce in ya wuce wannan ya wuce kuma idan ya zo kwana kasan yake kawai kawai sai rika ji ya kwanta haka kawai shi ma jirgin kamar yadda yake kwana in ya samu wannan na ce wannan an kawo mana shi najeriya zai kashe mana shanu da yawa bukan hanyoyin mu ai Allah zai nuna mana to hanyoyi jama'a ilimi ne yanzu da dalilin hanya ne daga nan za ka tafi Nijar yanzu nan in muka tashi karatu da ba don waɗannan mutanen da suke tsantsara hanyar nan ba wallahi sai ka wayi gari kai sallah asuba a Nijar saboda hanya yanzu yanzu nan mu gama karatu za ka yi hanya- tafiya hanya ka ce yau da za ka tafi adamawa insha Allah za a yi sallah asubahi da kai a can saboda hanya kenan hanya albarka ne to ka tuna da da ake datsai dushe aune ake da da taurari ne amma yanzu Allah ya buɗa mana hanyoyi hanyar mota hanyar jirgin ƙasa hanyar jirgin sama hanyar duk dai subul ne duka wannan Allah ya muku ne wai don ku yi imani ku yarda da shi malam in banda basira da Allah yake ba dan adam ba yanzu mutum ya isa ya ce ya gane daga nan za ka je Borno za ka yi hanya ka yi kaza ka yi kaza wani gurin kaga ta yi kwana sai ka tambaya wai me yasa aka yi kwana a nan gurin ba kogi ba ba rami ba ba kuma kawai sai ga ana yin kwana ana yin kwana ashe lissafin ne dole in an zo nan in ba a yi sai an yi kwana in ku aka ce sanda za a yi to za a bulla a wani garin ne daban ba can ba haka ne duk wanda ya zo kwana in motarsa ta yi masa sanda ya miƙe ai ko zai bar hanya sai dai gan shi a wata riga to duk wannan ilimi ne da Allah ke ba wa dan adam ya shi yasa ya ce la'allahum yahtadun dan su samu shiriya su gane an gane ko ko su shiriya da wannan ni'imomi da Allah ya yi musu su gane su bauta wa Allah wa ya'lamuna anna allazi wahabahum kull hadhihi ni'am huwa Allah su san wanda ya ba su wannan ni'imomi gaba ɗaya shine Allah allazi yajibu an yakhlisu lahu al-ibadata wa ta'a wanda ya wajaba su tsarkake ibada gare shi da da'a Allah ya ce waje annas samaa saqafan mahfuza aya ta uku kenan ko ta hudu yace kuma muka sanya sama ta zamanto sakafan mahfuzan rufi ne da aka tsare rufin da ba zai faɗo a kanku ba in an ce a sakaf kun ga wannan rufin shine sakaf jam'insa asqaf sakafan mahfuzan mun sanya shi sama ya zama rufi ne mahfuzan wanda Allah ya tsare shi ba zai faɗo ba Allah ce wasama'a banaina bi aidin wa inna la musi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun muka shimfiɗa muku ƙasa madalla da masu shimfiɗa in ji Allah farashnaha فنعم الماهدون Allah ce a falam a wata ayar ba su kalla ba ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha ha Allah ce wa malaha min furuj ku duba yadda muka gina sama muka yi mata kwalliya banainaha wa zayyannaha muka yi mata kwalliya wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin kwalliya da taurari in ka daga sama ka daga idan ka sama kaga sama kaga taurari kala kala kala kala kala kala tauraro guda ɗaya a lissafin nan wannan ya fi duniya girma ya fi wannan duniyar da muke ciki da dai ɗan adam da taurin kai tauraron da yake sama da guda an an maka lissafin ya yake girmansa duniyoyi ne ma a cikin sama ba duniya ɗaya ba rana ɗin da kake ganin ta ƙwaya ɗaya ta fi duniya girma suna sama suna mana hidima in Allah ga dama ba sai rikito da su ba su rufe mu gaba daya malaha min furuj shine a wata ara yace wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ard illa bi idni Allah fa shi ya rike saman nan ya hana ta ta rikito shine ma'anar mahfuza an tsare ta an kare ta don in ya ga dama zai iya sako ta ta faɗo ko kuma ka ce mahfuzan an tsare sama daga shaidanu wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim muka tsare sama da dukkan wani shaidani rajim amma duk da haka mun yi musu sama mun mata rufi mun rike rufin mun hana ta ta faɗo mun saka taurari mun mata kwalliya mun hana su su faɗo mun saka rana mun rike ta a sama tana yawo duba girmanta ya fi duniya ga wata Allah ya yi bai bashi a wuri ɗaya ba yana yawo duka ba mu bari ya faɗo akan kubakun mutane amma wahum an aya ce ha ma'uridu duk da haka su waɗannan kafirai dangane da ayoyin nan da Allah ya halitta na rana da wata da taurari da sauransu muriduna su kafirai suna masu kau da kai la ya tafakkaru na fiya wa la ya tabirun ba sa yin tunani a ciki wato ba sa ɗaukan ibra wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna nawa nawa daga ayoyi a cikin sammai da ƙasai mutane suna wucewa suna shuɗewa suna kallonsu amma wallahi suna masu kau da kai ba sa ainihin wasuwa to kenan Allah ya sa mana wannan samar shi ya tsare mana ita yadda kasar rufin gida wani lokacin in aka yi wa Allah wani abu ba yana turo iska duk ta kwashe gidajen mutane ba to wallahi saman in ya ga dama sai ya rikito da ita shi ne ma'anar mahfuzan ɗin ai ja'alna sama a sakafan mahfuzan min sukut muka hana ta ta faɗi muka hana ta ta tsatsaye in Allah ga dama ba sai kekketa ta ba ka ji wani ɓari ta can ɓangaren wacan ya rikito Allah kiyaye mu amma duka Allah ya tsare mu da musulminmu da kafiranmu ga baki daya Allah ya kare mu sannan duk wani shaidani da zai zo ya shaidanci Allah bai bashi dama ba wannan yana nuna karfin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya maimaita wa yumsiku samaa an taqa ala al-ard illa bi idnihi inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim kaduba ya rike sama ya hana ta tafadu sai da izininsa lalle Allah mai tausasawa ne mai tausayi ga bayan Allah Allah ce a falam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun في فلك يسبحون الله يفيدنا ميجي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
الله yake cewa ya daɗa nuna mana shi fa Allah nan shine ya halicci dare gashi nan muna ciki ya Allah kun manta satin da ya wuce muna nan tare da ku a cikin dare muka yi ta kwana muna tashi muka yi ta kwana muna tashi yanzu ga shi nan duhu ne ga an jima yan awanni kaɗan za a ga gari ya waye wa halicci wannan daren Allah akwai wani bature da yake da wani remote control da zai iya hana dare ya zo ko ya ce kun bata masa zai hana rana ta zo to kuma in Allah ya ga dama ba sai ya sa ita dare kullum ba ko ya sa a rana a ita rana kullum dare kamar yadda wasu kasashen ana yi suna ɗaukar lokaci da yawa a rana suke ɗauki lokaci da yawa a cikin dare suke kawai sai dai dole su juya su kaddara lissafi kawai su ce yanzu yanzu kawai suna rana da ana yin rana ne قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والكذا rahamar Allah ne tausayi da jin kayinsa subhanahu wataala ya ba ku dare da rana da rana ka zo ka yi aiki ka gaji da daddare ka kwanta ka huta wallahi rahama ce yanzu yawancin mu nan mun gigita da rana ni dai kama gigita zai wallahi ina zaune kawai da ji cewa kai na ce bari in yin dan huta ina dora kai da zan huta wai zan yi karatun nan kawai sai na ji ana Allahu akbar in ce kai wannan lada ne Allah ma albarka amma na san ina da wani lokaci amin da zan huta insha Allah waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha da rana ma'asha a je a tafafata a nemi ci da sha da buge-buge make-make buge-buge ko ba ka bane yana can yana can yanzu haka wani a cikin ku yana can karshen bacirawa yau a can ya je har ka samu yanzu kaga dole ya dawo mana nan gobe dan jima kadan zai shiga gida ya kwanta ya huta shine waje annan laila libasa daren nan rahama ne ranan nan ita ma rahama ne baka gane rana rahama bane sai ranar da bacci ya gagara zuwa kai ta birgima kai kai gari ya waye abin ya gagara kai ba salatin annabi ba kai ba zikiri ba kai ba tuba ba kai ba komai ba ga ba wuta ga zafi ga sauro kuma ba kudin ta da injin za ka yi ta Allah Allah a ka ji ana salatu sai ka ji dama dama ashe ka samu ka yi baccin ma wata ni'ima ce kuma garin ya waye ka fita kai harka shi ma mai wata ni'ima ce sani ko kuna ganewa Allah ce mu muka halicci al-laila wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun ai kowanne ɗaya daga cikin rana da wata din nan suna cikin wani falaki wato suna kan wata hanyar da Allah ya kaddara musu shine falakin yasbahun wato hanyar da Allah ya kaddara musu suna gudana bi sur'atin wa intizam ga sauri ga tsari kamar yadda ka san wanda ya shiga cikin ruwa yana da kaya ai baya jinkiri dogon kogi ne kana so ka tsallaka za ka yi wani saifi ba sauri za ka yi dai kana sauri kana sauri kai ka gama ba to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya rana da wata kowanne yana kan hanyarsa yana tafiya kuma ita ma rana tana kan hanyar tana tafiya kuma da sauri da saurin kuma akan tsari ba sauri na rashin tsari shi ne bi sur'atin wantizamin yasbahun daga asabh ne abin da ake nufi almaru sari filma ko abin hawa kamar asibaha abin da balarabe ke nufi da asibaha shi ne ina linkaya ta ruwa to yin linkaya a cikin ruwa sunansa sibaha yin linkaya a cikin iska inda a ce muna iya tafiya a iska to ana ce da shi sai ba tun da ba ma ita tuntu ai yana yi duk ranar da ka ga tuntu a sama yana tafiya to ba za ka ga yana tafiya a hankali ba sauri yake yi fau fau fau fau fau sai ya tsaya sai yau yana tafiya in ya ga ainihin wato momentum din da ke tura shi din ya kusa karewa sai da mai buga buga fikin sai kuma mai sai da rikewa yau kamar kai ne da mota ka taka toto ti tana gudu in ka ɗage kafar ka ba za ta tafiya ba to dare da rana Allah ya yi su suna tafiya Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ba ita nake nema ba ta cikin suratul arab can wannan ka taimaka mun mana inna bi khalqis samawati wal ardi inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wa kaji shi yasa ba ta zo ba inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi يغشي الليل النهار يهوى يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله سبحانه ta Allah Qur'ani ke ka gani inna rabbakum Allahu alladhi yake so na ce sai aka bani inna fi khalqi samawati to da zan kai asuba wallahi ba ci zo ba saboda me ban cafki farkon a daidai ba tsarin yadda abin yake ba za ta taba zuwa ba ta ta jonu Allah ka azurta mu da sanin alƙur'ani so Allah ya yi bayanin cewa daga cikin ayoyinsa da ya halitta akwai dare da rana to a cikin muhallin shahid sai ce da dare da rana kowannensu yana bin dan uwansa da gaggawa yanzu ba dare ya shigo ba to dare yana ta gaggawa ya tafi ya ci lokacinsa a lokacin da yake tafiyan nan rana kuma tana ta biyo shi idan aka samu mushkila Allah kiyaye dare ya wuce rana ba ta zo ba to akwai damuwa so dare yana tafiya rana tana biyowa dare yana tafiya rana tana biyowa shine yatlubuhu hasisa da gaggawa bi sur'atin wa intizam to duka Allah mahaliccin ku shine wato ya ainihin wato halitta mana waɗannan abubuwa gaba ɗaya kuma kullum fi falakin yasbahun yayi yayi amfani da kalmar zamirin yasbahuna um, mai kyamara bayan zuciya da ma ya sauke kayansa ni na mamanta ya nuna mun lokaci ya wala ka yi haƙuri ya yi amfani da kalmar yasbahun suna kamar daga sibaha ne ai asalin sibaha kamar ana danganta shi ga mai al'aqil mai hankali ko ba ka bane a min fi'il al-uqala'i ne kamar Allah ya ce wa shamsu wal qamar ra'aytuhum li sajidin da rana da wata na gan su suna yin sujada abin da yake sujada ai mai rai ne to Allah yakan yi amfani da wannan dan bayan da ma'ana wato mai gamsarwa a takaice da rana da wata zuwan rana da zuwan wata da zuwan dare da zuwan yini duk aikin Allah ne kuma shi yake jujjuya su ya kawo su lokacin da ya ga dama falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakana ash-shamsu wal qamara husbana zalika taqdirul aziz al-alim duka aikin Allah ne shi yake halittar su gaba ke in an ce alfalak asalin alfalak ana nufin gurin kewayen taurari kullum fi falakin yasbahun falak din falaki shine kamar wata tasha ko wata hanya ta inda taurari suke bi a larabci in an ce falak duk wani abin da yake round ne to shi ne falak yanzu wannan hulatawa kun ga ai ramun ce to falak ce saboda in ma wani abu zai zo kaga sai dai ta bi ya ta bi ya ta bi ya ta bi ya ta bi ya ta bi bol in aka ce ka zagaya ta da zane falak ce saboda tana da mai ramun take da shi to me yasa aka ce da rana da wata kullum fi falakin yasbahun kenan kamar duniyar a kewaye take kewayawa take ta yi ranar duk inda rana ya bi to dare sai ya bi duk inda dare ya bi to rana sai ya bi ɗaya yana bin ɗaya ne kawai tambayar da zan kai muku da ita wani sati ku kawo mai amsar ta da rana da duhu wanne aka ba da ita da Allah ya halitta ba halittar su aka yi ba to me aka ware da rana tashi aka da aka yi halitta haske aka gani ko kuwa duhu aka gani wanda ya kaba da wani sati ma haɗu insha Allah kowa ya je ya tambayi malaminsa da hujja kuma yawa wannan karatun nima a wajen ku zan yi shi insha Allah amma ba akwai amsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum